Allah ke gaya mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk wani abu da ya same ku na musiba to hannayenku suka jawo shi kuma Allah yana yaki abubuwa masu yawa saboda haka muna roƙon Allah ya yayi muna ya kware muna dukkan musibin da ke damun mu kuma ya nuna mana hanya madaidaiciya cikin abubuwan da manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce ilimin fiqh zai fice shine muke ganin wajibi mu dan yin mudarasa na wani abu na fiqh kafin fara tafsiri muna nan cikin littafi al-ashmawiyya yau za mu shiga babu aqsamil miyah babin da ke raba yana kakkasa maka ruwa allaci ya juzu min halwudu wanda yake ya halatta a yi alwala da shi akwai ruwa ya halatta ya amfani da shi wanda ya halatta ba shi mawallafi ce ilam ka sani waffaqaka Allah ta'ala Allah ya baka dace madaukaki annal ma'a qismaini ruwa ko jinsin ruwa kashi biyu ne مخلوق وغير مخلوق مخلوق shine wanda ya cuɗanya da wani abu da wanda kuma shi kaɗai ne tambayan yau shi wannan gayar makhlut mai wallafi ya bayyana shi mai ma'anar shi وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رحمة غير مغلوب أها وهو الماء تاجر مطلق
آآ تبعك يا سيما وهو
ماء مطلق
آآ فأما غير المخلوق فهو وأما وأما غير مغلوب وهو الماء المطلق
ba haka ya ce ba amma akwai mutlaq din ma amma ba haka ya ce ba ba karanta ba da kyau ba wani
السلام عليكم wa alaikum assalam wa rahmatullah
وهو طهور fa huwa tahurun aha
هو الماء المطلق wa huwa al-ma'u al-mutlaq يجوز منه الوضوء yaju- yajuzu minhu al-wudu
سواء نزل من السماء سواء.
أو نبع من الأرض sawa'un nazala min as-sama'i aw naba'a min al-ard tafaddal shukran bashi to an ce ruwa kashi biyu ne akwai wanda yake ya cuɗanya da wani abu da wani kuma wanda ruwa ne sakakke shi kadai ne sai ce fa amma ghairul mahlut wanda yake sakakke shi kadai fa huwa tahur fa huwa tahur wa huwa al-ma'ul mutlaq shine ruwa sakakke yajuzu minhu al-wudu ana iya alwala ya halatta ayi alwala da shi sawa'un wannan ruwan ya kasance na zalminan sama'a ya sauko daga sama ne hau na ba'amil koko ya kukugo ne daga ƙasa to wannan ma'un tahur ya juzo minhu alwudu Allah ya saka da alheri to a tafsiri yau za mu tashi aya ta 48 a suratul anbiya mun san wannan sura ta anbiya tana koyar da cewa annabawa aqidarsu ko milla addininsu ɗaya ne ina suna samun bambanci ne a wurin shari'a kuma Allah kan jarabe su su shiga tsanani sai Allah da kanshi da kulashi ya tsirar da su daga tsananin da suka shiga to maliki faɗa a cikin radul azhar ya ce bayan alal millatul islamiyya bayan ayoyin da suka gabata sun yi bayani akan addinin musulunci wa aqidatu wa aqidatihi da kuma aqidar shi shar'a fi qisasil anbiya alayhi salam yanzu Allah zai fara ba mu labarin annabawa amince tabbata akan su gaba daya بدأ بعد البيان على ملة الإسلامية وعقيدتها شرع في قصص الأنبياء يزو الله يفعل مغانا أكان واتو قصوشن النباوة وهي عشر قصص duk kisoshin da za su su goma ne da tasliyatin rasul sallallahu alaihi wasallam domin ku Allah ya hakuntar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam fi ma yanaluhu min qaumihi domin abin da yake samu daga mutanen shi na cutarwa wa taqwiyati qalbi kuma Allah ya ƙara ƙarfafa zuciyar shi ala ada'i risala yanda zai iya isar da manzanci wa sabr ala kulli arid kuma ya hankuri akan duk wani abu na musiba da zai gitta mishi wa bayan anna milal anbiya kuma bayani ne cewa fa annabawa addinin su kulluha dukkan ta ala asasin wahid akan tushe ɗaya kasa وذلك موضوع السورة كما شيني موضوع إلى سورة فقال الله تعالى كافي مكرنتا تند زاعي مغانا النباوة إذ مقدمة كتن زاعي كافي مفارا مغانا قصة النباوة إذ na ɗaya dai ba a bambantawa tsakanin annabawa duka dole mutum ya imani da su gaba ɗayansu a suratun nisa Allah ke gaya mana innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wayannan da suke kafirta da Allah da kuma manzannin shi kuma suna son wai su raba tsakanin Allah da manzannin shi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd mun yi imani da wani sashe ba mun yi imani da wani sashe ba wa yuridu wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila kuma suna so su ɗauki wannan hanya tsakanin haka da haka cewa sun yi imani da wasu annabawa ba su yi da wasu ba wala ika humul kafiruna haqqa wayannan su ne haƙiƙanin kafirai wa atadna lil kafirina azaba muhina ko mun yi ma kafirai azaba mai taulakanci tattalin azaba taulakanci saboda haka musulmai mun imani da dukkan annabawa gaba ɗayansu tun daga adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyi abu hurairah rawaito hadisin muttafaqun alaihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mithli wa mithla al-anbiya'i min qabli manzo Allah na cewa misali na da misalin annabawan da suke gabani na kama sali rajulin bana baitan misalin wani mutum ne ya gina gidanshi fa ahsanahu ya inganta gidan nan wa ajmalahu ya kawata gidan nan illa mawdi alabinatin min zawiya sai dai wurin wani tubali a wani kwanan gefe zawiya wato lungun gidan tubali ɗaya bai saka ba a gida sun ja'alan nasu ya ɗauko na biyu mutane su shigo gidan su zagaya wa ya jabo na lagu ya ƙaununan suna yana ba su sha'awa gidan kuma suna cewa halla wudi a tarihin libna labna a shaidi da an saka wannan an tubalin a nan ai da an saka shi da gida ya cika ya kammalu ƙala fa'anan labina to ni ne wannan tubalin wa ana khatiman nabiyin kuma da ni ne allah ya rufe a ya rufe annabci an abi salama muslim ya rawaito daga abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana aula an-nas bi isa ni ne mutumin da yafi cancanta da isa al-anbiya wa abna'u allah annabawa kaman ƴaƴan kishiyoyi ne laysa baini wa baina isa nabi tsakani na da isa babu wani annabi wato daga isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a cikin annabawan nan bayan dukansu Allah ya ce ba mu raba muna imani da su kuma annabi ya wasafa su kamar gida ɗaya ne to kuma Allah ya ya nuna muna a cikinsu akwai ulul azmi mina rusul akwai wanda ke karfafaffu ne kamar yadda ce ma annabi fasbir kama sabar ulul azmi mina rusul wala tasta'jil lahum kai hankuri kamar yadda annabawa masu ƙarfin kuduri suka yi wala ta sta'ajin lamu kakai gaggawa gare su wato quraish akwai ulul azm ibn abbas yace su ya ulul azm dinnan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam wa nuh annabi nuh wa ibrahim wa musa wa isa su ne ulul azm min al min ar-rusul to abu hurairah ya rawaito duk da haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi muttafaqun alaihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin Allah ya fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida waqitu jawami al-kalim wato Allah ya bani fasahar magana wato in yi magana a dunkule za a iya buɗa ta tana da ma'anoni da yawa wani sirtu bin ru'ub kuma Allah yana bani nasara da tsoratar da makiya wa uhillat liyal ghanaim sannan kuma Allah ya halatta min in ci ganima sura annabawa ba a cin ganima sai da kone ta wa ju'ilat lil ardu tahuran wa masjida kuma Allah ya sa min duniya gaba daya kasar tahur wato abun tsarki da kuma masallaci wurin sallah wa wa ursiltu ila al khalqi kafatan kuma Allah ya aiko ni zuwa ga halitt talikai dukkan su gaba daya wa kutuma bi annabiyun kuma Allah ya cika da ni annabawa annabi ya ce an fifita shi da wayannan abubuwa guda shida akan tsoron annabawa abu huraira kuma ya ya sake rawaito muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban dan adam ya'yan dan adam ko ko waladi adam ya'yan dan adam yawmal qiyama ranar tashin kiyama wa awwalu man yashuqu anhu al-qabr kuma ni ne farkon wanda kabari zai tsage wato in an yi huri na tashi wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa ni ne farkon wanda zai nemi wato ceto wa awwalu mushaffa kuma ni ne farkon wanda za a karbi ceton shi ash-shafi' shine mai neman ceto wa mushaffa shine wanda aka karbi ceton shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wannan to wa fi tashri' a shari'a an abi hurairah radiyallahu anhu qala an rawaito bukhari an rawaito shi qala man qala ana khairun min yunus ibn matta faqad kadhab duk wani wanda zai ce shi annabi ya fi alheri akan yunus dan matta to lalle yayi ƙarya bukhari ya rawaito wannan sannan kuma عن سعيد الخدري يكي cewa قال النبي ميتي لا تخيروني من بين الانبياء kubar cewa na fi sauran annabawa alheri fa innan nasa yus'aquna yawmal qiyama mutane za a sumar da su bayan an tashi kuma za a yi wani huri wanda mutane za su suma fa akunu awwala man yafiqu sai in zama ni ne farkon wanda zai farfado fa'iza ana bi musa a kizin bi ƙa'imatin min ƙawa'imil arsh sai ga musa tsaye yana riƙe da ƙafofi cikin da ƙafa cikin ƙafofin al'arshi al'arshi ƙa'ima fala adiri ban sani ba a faka ƙabli shin shi ya farfado kafin ni ne am juziya bi saqa'ati tur ko ko Allah ya riga ya karbi sakamakon lokacin da yake jabal na tur da yake gana da Allah da Allah ya tajalli da dutse ya narke Musa ya faɗi wa harra Musa sa'iqan Musa ya faɗi ya suma to ko dan wannan ne Allah bai sa ba annabi ya ce ban san ɗayan biyu ba ko ya riga ni ko wanda ya nuna kowane annabi a ko ta falala da ya mishi bai ma wani ba to shi ne ya sa wancan labari da umarni daban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu walad adam shine shugaba da shine kuma zai nemi shafa'a ai ceto kuma manzo Allah ya ce la tuhayyiruni min bainil anbiya'i ku cewa wannan umarni ne ba labari ba shine afdalul anbiya na ɗaya Allah ya ce kuntum haira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne al'umma Muhammad ita ce mafi alherin al'ummomi duka mutane bani Adam to kuma annabin al'umma ya fi al'umma alheri saboda ka nassi ne cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khairul anbiya'i to amma kuma nassi ya zo wurin bauta mu ba a bautar da mu mu yin kafifita shi akan sura annabawa ba shi yasa yace la tuhayyiruni min bainil anbiya ku war fifita ni shi yasa sahabbai dukansu dukansu ja'a rasulullah رأيت النبي قال قال النبي magana suke ba sa ƙara wani lafzin tabdil wa huwa afdal wannan shari'a haka ta zo to amma mutane suna yin tasahuli domin wancan habar din suna yi yadda suke so amma laisa alaihi sahaba wa salaf salaf ba sa yin haka sai dai su ce annabi war rasul to yau za mu fara da magana ta cikin annabawan nan guda goma sha bakwai wanda za a ambata amma a kisa goma za a fara da musa sai allah ya ce wala kad'ata na musa wa harun al-furqan lalle mun ba musa da harun al-furqan mai rarrabe gaskiya da ƙarya ai at-taura wato taura alfarika bayan alhaqi wal batil wadda take rabawa tsakanin gaskiya da bata wal halal wal haram kuma tana bambantawa tsakanin abu wanda yake halal da haram to wannan taura din furqan din nan shine Allah yake cewa diya'an biha wa zikran ay izatin biha lil muttaqin wannan taura haske ce diya haske wa zikiran kuma abin tunatarwa ne wa'azi da ita amma gawa ga lil muttaqin ga masu tsoron Allah to qur'ani ma Allah ya sha nuna mana shi kanshi qur'ani al-furqan tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira qur'ani ma furqan ne sai dai bambancin qur'ani da taura qur'ani Allah ya alkawali da kanshi zai tsare shi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun amma ita taura Allah sai ya bamma malaman yahudu da su tsare ta Allah ke gaya mana a cikin ma'ida inna anzalna taurata fiha hudan wa nur lalle mun saukar da taura a cikin ta akwai shiryarwa da kuma haske yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu wayanna annabawan nan da suka mika wuyan su ga Allah suna yin hukunci da ita lillazina hadu zuwa ga yahudawa hakanan masu hukunci da ita arabbaniyun malamai masu masu aiki da iliminsu wal ahbaru da malaman yahudawa amma Allah sai ya ce bi mastaghfiru min kitabillah da abinda suka iya tsarewa abinda suka iya tsarewa na littafin Allah wa kanu alayhi shuhada kuma sun kasance masu shaida bambancin qur'ani da taura dukan su hudan dukan su nur dukan su furqan bambancin su Allah ya ce zai tsare qur'ani shi amma taura Allah ya bar malamai su tsare to wurin tsare ta kunga yadda ta rage har ainihin taura in ta ɓace sai dai labarin ta labarin to annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tattabi'anna sanana man kana qablakum in ba mu yi hankali ba kuma abun ma ya faru za mu irin Kur'ani ya kusan ya ɓace sai zama mutane sai dai labarin Kur'ani wato hadisai ne kaɗai yanzu suke aiki da shi kuma ba su waiwaya su ce kuma mai Allah ya ce ba su waiwaya su ce mai Allah ya ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce hadithu anni wala haraj hadisi yana nan duk wanda in karin shi bai san bai shafi ilimi ba ko kusa amma shin ana karkata a mance da ƙur'ani ƙur'ani ya umarni a bari sai kai tsammani a akwai wasu falaloli da ka samu na lada a wasu aiki a wasu littattafai na hadisai ka ji kana yin wannan hadisi yana da falala wannan hadisi na da falala duk kuma kana yin su to amma akwai abin da qur'ani asasiyat da yace ai ba a yi Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi ne jami'an wallahi in mun ki haka kan mulasta minhu fi shay'in ka yi azumin nafilan ka yi umarta nafilan ka yi karatun duk ka yi aikin nan ba ka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam don me don ba ka yi aiki sam ba innan lazai na fara kodi nan wa kano shi'an lasta min fi me yasa za mu rabu bayan za mu iya haduwa wannan za ka tsammani kana da wasu ayyuka an ruwaito su bukhari muslim wannan ya ruwaito su kana yanzu kana ji su tuguni ka anil qur'an la la tuguni ka anil qur'an wallahi sai mun hada kanmu in ba mu hada kanmu wa duk Allah ya ce annabi ba ruwan shi da kungiyoyin nan naku annabi ba ruwan shi da kungiyoyin ku barin qur'ani annabi Allah ya ce ga mana واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كيو الله da manzon shi da'a wala tanazahu ka ku jayayya ka ku jayayya fatafshalu sai ku samu fashal ba za ku ci nasara ba yanzu ba cikin jayayya muke ba jidali da rigima da rarrabuwa ko ba dalili to kakka ce a ina yin wani abu a muna shayar da alhazai muna kaza muna kaza duk wani aiki alheri in baka bi ainihin tsatson qur'ani ba to aikin manza Allah ya ce fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin zi mazraba yatiman za makraba aw miskinan za matraba ciyar da mutane yan tabayi yan tabayin nan fa sai da bature ya bautar da ɗan adam ya gaji da bautar da ɗan adam waɗansu masu damiri suka ce a bar bauta suka taso suna yakin duniya sai an bar bauta sannan aka zo aka same mu musulmi dumu-dumu da bayi bature ne ci ku'yanta ba ƙur'ani ba da ce fakko raka ba an bar littafin allah watakila shi sa allah ke fitanan mu da wani su ce ba hadisin domin wani lokaci Allah na iya fitinanka da hankaka abinda ka bari na sai wani Allah ya ɗauke shi ya mai ilhami ko da yake ba kan gaskiya yake ba don ya tunatar da ku ba akwai na abu da kuka ɓace ali muhammad wanda yake an hana su cin zakka ya kamata a kula da su cin su da shan su da komai annabi ya ba su zuriya wace kula da su ana su cin zakka saboda haka in kun kyale su sai Allah ya fito da wasu har kusan bauta musu sun kai dan ya tuna muku fa akwai ali muhammad to haka ake fitinan mutane don su gane don su dawo amma rarrabuwa da ake da bane ƙur'ani saboda ka yahudawa sun bar taura sun kama tatsuniyoyi to mu Allah ya ce zai tsare wannan ƙur'anin da bai tsare wannan ƙur'ani nan ba ko irin maganar nan da nake yi ba za ta yi ba za ta yi ba Allah shirya da mu to yace Allah dina to su waye almuttaqin masu tsoron Allah masu kange kansu daga hushin Allah da tsoron Allah da wutar jahannama su waye allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib wanda suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi a fake ba sa ganin shi amma suna tsoron shi bil ghaibi anin nas wanda mutane ba sa ganin shi ay fil khala anhum wato Allah ya fake bai gani ba sa ganin shi wa hum min as-sa'ati kuma su kasance su wa'annan muttaqin da ranar tashin kiyama ba ba ranar tashin kiyama ba ranar busa kahon tashin duniya domin akwai tashin duniya akwai tashin kiyama kuma koko duka biyun ana amfani da su ai ahwaluha da kuma wahalan da tsoron wannan yini mushfiquna su masu tsoron khaifina masu tsoron ran da za a tada su gaban Allah shi yasa Allah ke gaya mana almuttaqun shine wallazina yutuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un mu'minan gaskiya muttaqun su ne wanda suke bayar da abin da za su bayar Aisha radiyallahu anha tana cewa wallazina yutuna ma ata wa qulubuhum wajilatan ay rajulun ah, ahuwa take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su bayar da abin da suka bayar amma zukatansu na nan suna firgita cewa za su dawo zuwa ga ubangiji aisha ta ce sai na tambayi manzo ahuwa rajulun yasriq wa yazni wa yashrabu al-khamr wannan da zai je yana tsoro zai koma wurin ubangiji shi ne mutumin da ke sata ko yake sata ko ko yake zina ko ko yake cin giya wa huwa ma'a zalika ya khafu Allah kuma duk da haka yana tsoron Allah zai koma wurin ga Allah ta'ala annabi ce la walakin ar-rajul yasu mutum ne yana azumi ko ya tasaddaka yana sadaka wai salli yana sallawa huwa ma'a zalika tare da wannan ya khafu Allah la yutaqabbala minhu bayan duk abin da kai na azuminka na hajjinka na duk abin da kai kuma ran da za a koma ran da za a tada kai kuma qulubuhum wajila mutane suna firgita shin wannan aikin da kai an karba shin an karba to yaushe aka yi wai har za ku ga wani mutum a duniyan nan yana numfashi ku yi tsammani shi ya tsira babu wanda ya tsira illa wanda nassi ya zo ya tsira asharatu wa bashirina bil janna da kuma wanda nassi ya zo irin su bilal da sauransu su ne suka tsira amma banda su babu wani mahaluki ka ce fulan faz fulan min ahli janna babu shi kuma wanda zai yi wannan aiki yayi duk abin da zai yi amma ran da zai je ya haɗu da ubangijin sha ubangijin shi yana tsoro ashe maganin wannan shi ne ka saka takwa kuma za ka yi lillahi ka sa tsoron Allah cikin zuciyarka kuma kada ka yarda kai wani abu a asirce wanda kake ganin wai mutane ba sa ganin ka to Allah da ya halicce ka yana ganin ka to Allah ke ce mana wa haza zikrun to Allah na maganar taura sai ya ce wa haza haza alquran wato wannan qur'ani zikrun zikiri ne wato abun tilawa ne abun tadabburi ne afala ya tadabbaruna alquran abun wato daukan shirya da haske tocila ce cikin duhu qur'ani nan tocila ne biya wa zikran kuma zikiri ne mubarakun kuma mai albarka yani kasirul khair albarka shine alheri mai yawa ya shi tamilin a aksara ma shi tamalat alaihi taura duk ya kunshi duk mafi yawan abin da taura ta kunsa min addiya na haske wa zikir da kuma ambato lil muttaqina ga masu tsoron Allah anzalnahu mun saukar da shi kama unzilat kama yadda aka saukar da taura afa antum lahu munkirun shin ku quraish ku ma kafirai afa antum za ku zama gare shi munkirun kuna masu kin shi kuna inkarin shi ko ahlul kitab kun yadda da taura me yasa ba za ku yadda da qur'ani ba ya nasara kun yadda da injil me yasa ba za ku yadda da qur'ani ba ma taqaddimi ma yushrikum ila tasdiqiya duk da akwai abin da ya gabata wanda zai shirar da ku yanda za ku imani da ku gaskata shi min taura na taura yake istifham fi tawbih wannan istifham أفعنتم إن إن الاستفهام توبيخ زرجيني هذه هي القصة الأولى ونتشي قصة تفرقوا دومين أقوي مشابهة سكان موسى عليه السلام بمنزو الله صلى الله عليه وسلم نتشي ودكم سنة جماعة لسكة بيوسو ميوا سننكما توحيد يفي بينا kunga wani lokaci in ka ji wani bayahudi yana maganan tauhidin Allah zaka ce wannan dai kudin halin sunna ne don ba ka ji wani abu na na na na- na shirki ba da Allah ya ce wa qalatul yahud uzair ibn Allah wata ta'ifa ce suke ba dukan su ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ishara ne duk lokacin da Allah ya kawo mana wani misali sai ƙara dawo da mu a littafin shi wannan littafi mai ɗimbin albarka ne kuma zikiri ne sai Allah ya ce wa taqaddama ila qissati thaniya wa taqaddama ila qissati fa qala sannan kuma Allah yanzu zai zo qissa ta biyu zai ce mana wala qad atayna ibrahima rusulahu to Allah ke cewa laqad atayna ibrahima rushdahu lalle lalle mun ba mun- mun- mun ba ibrahima rushdahu shirye shi ad-damir lil qur'an ay ataynahu ibrahim hidayat al-qur'an lalle mun wannan damir da yake rushdahu shirye shi yani shirye al-qur'ani آه، هداية القرآن من التوحيد من التوحيد وإثبات النبوة كما تبت أن النبشي والذكر والأنبت الله كما وال- والوعد, والوعد da alkawali walwa'id da kuma tsoratarwa wato Allah ya ba annabi Ibrahim rushdahu abubuwan da Qur'anin nan ke shiryarwa min qablu yani min qablu maji Musa wa Harun kafin Musa da Harun su zo wa kunna bihi alimin kuma mun kasance da shi alimin masu sani ai bi annahu ahlu ahlu zalika mun san cewa shi annabi Ibrahim lalle ya cancanta ya zama wannan to shi ƙasa ta annabi ibrahim wannan ƙasa wato allah ya zo mana da jerin jerin hanyoyi yadda yake jawo mutanen shi daga bautan gumaka zuwa bautan allah domin rushul qur'an shirin qur'ani shine tauhidi in kun duba qur'ani kowace aya kowace sura shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul huwallahu ahad suratul ikhlas thuluthul qur'an ɗaya bisa ukun ƙur'ani duka maganan uluhiyya ce saboda haka cikin mutane da bani adam ba mutumin da ya tabbatar da tauhidi kamar annabi ibrahim iz qala lahu rabbuhu wa aslim qala aslamtu li rabbil alamin shi da Allah ya ce bai kwankwanto ba nan take ya sallama kanshi zuwa ga ah, abin nan a wani hadisi kuma da ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta aw lam tu'min annabi sallallahu alaihi wasallam na hanu auna bi shakki min ibrahim ba wai yana shakka bane ba eh ba wai yana shakka bane a'a yana so kal- zuciyar shi ta samu natsuwa domin in ka ga yanda Allah ke halittawa ra'ayul ayn ya fi kar a gaya ma ba wai yana shakkan Allah ba zai iya tada mutum ba amma ya gani da ido gashi eh, matmaci an tada shi shi yasa ya da irin wannan to me kissa shine iz qala li abihi to in qala li abihi lokacin da ya ga wa mahaifin shi wa qaumihi da mutanen shi wannan abihi azar shine ainihin wanda ya haife shi wa'ansu ba sa son wasu jingina uwayen annabawa zuwa wani abu wanda suke ganin kamar na kasu ne kamar yadda Umar yake ga wa Sa'ad bin Abi Waqqas da yasa shi kwamandan sojoji Faris da Rabu da kasan Faris iraq ya sa sa'ad bin abi waqas shi kuma khalin nabi khalin nabi ne daga cikin ɗan uwan annabi ta wurin a- amina da ya sa shi kan mutane ya ce kada ya ruɗe ka kai kana da nasaba da annabi sallallahu alaihi wasallama ce khalin rasul to ka sani fa allah bai da nasaba da wani mutum wato haɗin za ka yi mutane ɗagawa da girman kai ai sai kana da nasaba da Allah to Allah bai da nasaba da me da kowa kullukum min adam wa adam min min turab ya ga wa sa'ad wai shi mutane ne za su ce wa Allah ga abin da suke so Allah ne ke faɗa har in ya tabbata Allah ya ce kaza sai ka sallama ka ce amanna amma ka zo ka fara yi amfani wai ga wani tsarkake mutanen da mutane in ka tsarkake mutumin da Allah ke hushi da shi ka shiga uku ran tashin kiyama iz qala li abi annabi ibrahim ya ce wa bai- baban shi wa qaumi ko da mutanen shi ma hadhihi tamathil me me labarin wayannan gumaka asnam allati antum laha aakifun wanda kuke ga kuna muqimin ibadatuha muqimin kuna nan tsaye kuna bauta musu akifuna wato ku kuna bauta musu ai ala ibadatiha muqimun me wayannan gumakan nan da na gani kuna bautawa alu to me hujjar su qalu wajadna aba'ana ai mun samu wayan mu bannin mu laha abi- abidin mun samu bannin mu laha abidin hal wato suna masu bauta musu kuma mun sami uwayen mu suna bauta mu wayannan gumaka faqtadaina bihim sai uwa muka yi koyi da su haka muka samu kakannin mu uwaye da kakanni abinda suke yi kenan haka ne shine hujja bautawa gumaka qala to qal sa'ad ibrahim yace musu laqad kuntum yani qala lahum yace musu laqad kuntum antum wa aba'ukum to lalle kun kasance ku din nan da ubanninku bi ibadatiha bauta ma wannan gumaka fi dalalin wa bin cikin bata bayyananne bayyin lalle kun zama cikin bata ku da uwayenku nan kun ga ya nuna musu dalilinsu na cewa ai mun ga uwaye to ku da uwayen duka kun bace saboda ka ya soke hujjan cewa in ka ga uwayenka na wani abu wai kai maka dinga yi la sai ka nemi hujja burhan min Allah qalu qalu ajitana bil haqq da yace ku da uwayen naku bannin ku duk batatu ne bata kuma bayyananne qalu ajitana bil haqq ka zo muna da gaskiya ne fi qaulika hada maganar ka da gaskiya ne am anta min al la'ibin ko kana daga cikin masu wasa ko wargi kake mana fihiya domin akwai sadma a cikin al'amarin nan dan yaro da kai ka zo ka ce muna abinda muke yi qala to qala bal yace a a rabbukum ayil mustahiq lil ibada ubangijin ku da yake ya cancanta bauta mishi rabbu maliku shine ubangiji wanda ya mallaki samawati samawat sammai wal ard da kasa allazi faqarahunna wanda yake ya kirkiro su halaqahunna ala ghairi misali ya kirkiro su ya halitta su ba tare da wai ya akwai wani misali ba sabaka wanda yake ya gabata wa ana ala zalikum ni kuma ina akan wancan allazi qultu abinda na gaya muku mina shahidin masu ba da shaida bihi tare da shi wato allan ku ubangijin ku shine wanda ya halitta sammai da ƙasa kuma bai taba ganin wani yayi ba balle a ce yayi shi fa- ya ya kirkiro su kuma ni mai shaida ne akan ka watallahi to sai da zai ce watallahi la'akidan na lalle zan zan yi wani zan yi mu- lalle zan yi wani kaidi la la uhdiman na lalle zan kakkarya asnamakum goma kanku ba'da an tuwan da mudbarin bayan kun juya kuna masu ba su baya wato duk in ba kwana zai wannan maganan yayi ta faja'alahum to tun da ya ce zai musu kaidi wato zai bata su faja'alahum juzagan ai ba'da zihabihim ila mujtama'in wato mutanen nan akwai lokacin da suke haduwa don kowane mutane suna da idi fi yawmi idin lahum wani yini na idin su fa ja'alahum juzagan sai guntu-guntu da su ya kakkarya su wa quri'a ya bidammil jim wa quri'a bi kasriha wa fatiha wani juzazan ko juzazan ko juzazan duk daya ya mai da su duka fitatan ya kakkarya su bi fa'asihi da gatarin su amma sai istisna illa kabiran lahum sai wani babba lahum gare su Allah alfa'asa ala wani sai ya ɗauki wannan gatari ya saka a kan wato wuyan babban nasu cikin gumakan la'allahum ilaihi ko da za su dawo zuwa gare shi ayyana kabirun babban su yarjuhuna su dawo fayarauna ma fa'ala bi ghairihi su ga abinda wannan babban gunkin yayi da wanin shi wato ya kakkare gumakan to akwai babba cikin su sai ya dauki gatarin ya rata ya rata a auyen shi don in sun dawo za su ga gumaka an kakkarya su sannan ga babba tsaye kuma ga gatari an rataya duk wannan Allah ya shirya da shi ya nuna musu hanyar uslubin fitar da mutane min ibadati ghairillahi ila ibadatillah qalu qalu man fa'ala hadha qalu ba'da rujuhihim bayan sun dawo zuwa ga gumakansu wa ru'yatuhum ma halla bi asna'ihim da suka ga abin da ya fada kan wayannan gumaka man fa'ala hadha bi alihatina wa ya aikata wannan aikin da allolin mu innahu la min adh-dhalimin lalle wannan na cikin azzalumai fi hadha al-fi'l da wannan aikin da yayi wai wannan irin mummunan aiki haka qalu qalu ay ba'dhum li ba'd sai sashin suna magana suka ce sami'na fatan zikruhum lalle fa mun ji wani yaro yana ambatan su yu'ibum yana aibanta su yuqalu lahu ibrahim ana ce mishi ibrahim wa zaka anna ibrahim kharaja ma'ahum wannan abin da ya faru ibrahim ya fita da tare da su fi musharrin da suke taruwa na idin su falamma kana bi ba'd tariq yana cikin hanya alqa nafsahu sai fadi وقال إني سقيم يتي ني بند لافي أشتكي رجلي إنا كوكن كفانا سنا تيو فتركوه سكا تي تو كاي كوما جدا ومدوا سكا تفي ثم نادى في آخرهم sai kira zuwa cikin na ƙarshen su waƙad baƙiya du'afa'un nas da mutane suke wucewa daman yawanci gajiyayyu tsofaffi guragu da su da suke na ƙarshe da za su iya isa wurin sai ihu ya ce musu tallahi na rantse da Allah la'ake don nasu na makum lalle sai na yi wani babban kaidi ga gumakanku fasami a hudu afa su yana masu rauni sai suka ji shi yana faɗa haka falon mara da lokacin da suka dawo wa hau ma hasala da suka ga abin da ya faru ta zakaru sai suka tuna cewa a ai mun ji ya ce lalle ya rantse cewa zai halaka mana gumaka ma kano kad sami ominu abin da ya kasance sun ji ba akhbaru azama sai suka gaya ma manya-manyan su inda nazila lokacin da wannan abun ya auka musu na su nazila musiba ce amma wurin su ita musiba ce tun daga shi alloli an kakkarya su kalu fa'atu sai aka tara aka ce to me ya kamata a yi wannan bari a zo lokaci a tara mutane qalu ru'asahum li atba'ihim suka ga masu bin su fa atubihi ala ayyunin nas ko zo akan gaban idon mutane ay zahiran zahiri la allahum yashhadun domin su ga abinda zahiri shi alaihi an nafalu zai munaqasha da shi qalu to qalu qalu qalu lahu ba da itiyani sai aka jawo aka kawo ibrahim gaban mutane sai aka ce a anta يعني بتحقيق همزتين وقرع بإبدال الثانية علف وتصليلها وإدخال علف بين الصحلة والأخرى وتركه قراءة الورش ودي آه أنت أما مودة مكي حفظ آه أنت قلت بالتحقيق شنو تحقيق إبدال شنو قرأ أنا سكي آه أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أقبل متعلق kai ne ka aikata wannan abun da allolinmu kai ya ibrahim kai ne ka aikata haka suna so su muzanta shi kuma samu hujja a kan shi bal ƙala bal to qal tunda ka anta fata hada bi alihatina ya ibrahim qal sakitan an fi'lihi sai shuru bai ce musu komai ba bal fa'alahu kabiruhum hada yace wannan babban nan nasu nan shi ya aikata wannan abu hada ala tarakatul kinaya at-ta'ridiyya ya kinaya ne shi ne yayi wa dalil alayhi qawlu ta'ala fas'aluhum in kanu yantakun ku tambaye shi ku tambaye su su ɗin da aka kakkarya ya ce ku tambaye su waye musu haka ba su tambayi babban ba domin babban zai yi inkari yawanci wanda ya aikin zai ce ba ni ba ne barawo ya ka kama shi zai ce ba shi ba ne amma wanda aka yi wasata ya fi sani ko aka ce in maye ya manta ne wadda ba ta mantawa ko saluhun in kanu yan tafi ku tambaye su mana in dai su kasance suna magana ai is'aluhum an fa'ilihi ko tambaye su wanda ya aikata wannan fa in nataku fa huwa allazi fa'alahu in sun ce ga wanda yake lalle shi ne wa in lam yantaku in kuma su faɗa ba fa ajizan ajizan nat wanda ya kasance ya gaza bai iya magana la yaqdiru ala fi'lin ba zai iya aiki ba wal ajiz ala fi'l wanda kuma bai iya wani aiki la yakunu ilahan bai iya zama Allah wanda za a bauta mishi mustahiqan lil ibada wanda yake ya cancanta a mishi ibada wa raja'u ila anfusihim to farajun ila anfusihim to baka shi a gaban mutane ne ba su za'ama din manyan sai suka tattaru suka gefe suka koma zuwa kanuwan su wato tsakanin suke magana wannan ba maganar kowa ya ji bane fa qalu li anfusihim suka ga yawo junan su innakum antum zalimun lalle ku ne azalimai ai bi ibadatukum wallahi to kuna bauta wanda bi magana fallazi kassara ha laysa bi zalim wanda ya kare wanda ya kare wannan ba azalimi bane saboda haka da sun so su kunya tashi da mantif wato hanya mai sauki ya iya isar da su zuwa fahimtar cewa wayan nan ba alloli ba ne domin da alloli ne da ya kamata su iya magana to wanda bai iya magana kuma zai iya wani aiki to wanda bai iya aiki kuma za ka iya ka ce wai allanka in kun lura kuma nasarafa sun ce isa an kashe shi kan cross ko bayan an kashe shi kan cross ma har ma yana cewa ela ela ela lima sabaqtani ela ela ana allah allah lima sabaqtani yani wahab yufasakini me yasa allah ka kyale ni ana azabta ni shin wannan yayi dace da wanda za a bautawa daga nan ba ya kamata wani kawai ya sani a cikin bible din ma ba tare da wani abu ba ya san cewa kai wannan ba Allah bane wannan ba dan Allah bane wannan kuma kissan nan ma ƙarya ce da suna irin tunani to amma Allah ya ga muku zalika bi annahum qaumun la yaqilun ba sa hankalta thumma nukisu ala ru'usihim to thumma nukisu ala urusim nan da siga maf'ul lil majhul mabni lil majhul ba nakasu rusa ba a nuke su sai aka sau aka wato sun kuyar da kanuwansu wato suka dawo kai a sun kuye domin ana jin kunya kuma mutane na jira mai za a me za a ce alaru osihim in kalabun ilal mujadala yanzu koma za su fara jayayya ba da ma istaqamu bil muraja'a bayan sun je su yi muraja'a fa shabbaha audahum sai Allah ya ba da misalin dawowansu ilal batil zuwa ga wannan batil bi sayrurati bi sayrurati asfal shay da yanda abu wanda yake na ƙasa musta'lin ya koma sama ala alahu na ƙasa ya koma sama ai allaba Allahu ala ru'usihim Allah sai juya akan kaunan su fa'alu ila al-kufr suka dawo kafirci da ba sun ce innakum antum zalimun ba wa qalu wallahi laqad alimta ma ha'ula yantaqun laqad alimta lalle kai ka sani ma ha'ula wayannan gumakan nan da aka guntu guntu da su ba sa magana ai kaifa ta'amuruna bi su'alihim ya zaka ce waje mu tambaye su bayan sun je sun shawara suka ce abin da ya kamata a tambaye shi don mu fita da kunya to ai kai kasan ba sa magana ya za ka ce mu je mu tambaye su kana ta abu duna to qal afa ta'budun to tunda suka ce kai ka sun sun ce mishi kai ka san ba sa magana qala afa ta'budun min dunillahi to za ku bautawa wani abu baicin Allah ai badaluhu maimakon Allah ma la yanfa'ukum abinda bai amfanar da ku wani abu shay'an min rizqin aw ghairihi na azurtawa ko na arziki wa ghairihi ko nin shi wala yadurrukum bi cutar da ku shay'an wani abu idza lam ta'budu in ba ku bauta mishi shin za ku zama kuna bauta wa abin da bai amfanar da ku wani abu wala ya durukun kuma bai cutar da ku wani abu wannan ita ce ƙa'ida wannan ita ce ƙa'ida cewa ba mai iya amfanar da kai wani abu sai Allah rabbul alamin ba mai iya cutar da kai wani abu sai Allah rabbul alamin saboda haka masu tunanin boka na iya cutarwa ko amfanarwa ko wani aljami na iya cutarwa ko amfanarwa wannan bilghaibi to wannan yana daga cikin shirki amma yin abu jibilli ne ɗabi'a ta tafi da shi to wannan an yadda da shi amma bilghaib to kakka ji tsoron wani la mala'iki wala aljani ko wani ba a tsoron wani bilgai domin ba mai iya amfanar da kai ko cutar da kai komai sai Allah rabar alamin Allah shirya da mu amin good evening please uh, there is going to be a lunar eclipse on the third march please is there any prayer that that is required a muslim should perform thank you Uh, wait, um, uh, yes, there is a prayer for eclipse. Uh, for the sun and moon eclipse, there is prayer for it. Yes. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على محمد رحمة للعالمين نسيان يعلل وارجو iru kidija isiya jamu ki fikihu ya ci wati fillahi ya urun bandira biyan ginshini do qala allah ta'ala ala lami do bi kullu nafsin ko dum yonki zaikatul maut dum me dai maide wala goddo do moto do duniya sai to umai wa nabalukum min dum foda um bi sirri iko woda wal khairi ko wodi fitinatan tulatu fitirtu mo wa ilayna turja'un ko mine budon on iwattira on to ani nde ayar inde ɗon suratul anbiya'i shappanɗe tati e joyi wa fil hadisi nde rahala lilaɗo an abi hurairata radiallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للا تمير به سيأتي على أمتي زمان وإنجل شر ورهد أماتور أني محمد تكثر فيه القراء جنبو بدفتر نطوله هردي بقرآن نطوله ويكل الفقهاء أمن جنجل بفكه نغاكي ويقبض العلم سائل هجة إن جبا عندنا modi ɓe ngaɗa ko mayki wa yakasurul haraj mayde ɗuuɗa qalu sai sahaban ko en mbiwa mala haraju ya rasulallah in ɗume woni haraj mi anda ɗum qala sai o wi alkatalu baynakum warwartirɗi hakkunde moɗon o wara o ɓe mbara ɓe ɓe mbara ɓe hakkunde fulɓe e remoɓe hakkunde ngel gari en ngel gari mbiya en warwartira wa kullu man ta'amala ahwala nnasi li yawma ko mai fama ne halitta aduni hande ya ji no hebai annal ummata al-muhammadiyya tamurru fi fi as fi usbin zurufi haythu qillati ilmi to ibe do hon jaha do wongol lawngol siya anduki ilmu ɓe andalu ɓe ndewirta siniɗo wa yusahibu dhalika shiddatu nizai wal furkati bayna afaradiha kuma ɗum ɗum fo ɗo yayi yeddindirki e sendaki hakkunde ummatore annabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam wa shu'ubiha e feeri feeri maɓɓe wa kaba'iliha e ɗemɗe maɓɓe falidalika alayna ginnoon ɗum laatake dow meɗen an nuhafida ala ruculina ndene heftuki meɗen ko keɓtuɗen ndenen ɗum kuude e majjum wa namuru anfusana umren ko e meɗen wa ahalina iyalji meɗen o kabilatina marɓe ɗemɗe meɗen bilmarufi ko ceniɗo yiɗi ko dina yiɗi nasalullah en ɗon toro allah an yo hafisana o rena en an yahfisa dima almuslimina o rena ƴiƴan julɓe to en waɗa ko warwartirki wannasi a jama'ina e ummatori fuu wa an yujanniba mujtami'ina alfitan wa sakki dima kuma o rena moggal meɗen nder fitinaji bangayɗi joni ɗi rufke ƴiƴam allah laamiɗo jaɓana en do a meɗen kuma allah rena en allah wadda jonde tam jam to nigéria assalamu aleykum wa alaikum assalam bismillah rahman rahim kafin a gama mala akwai wanda ya tambaya menene hukuncin karantawa mamaci ko kuma saukewa mamaci alkur'ani mai girma
ban sani ba
alhamdulillah inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya gafartawa waɗanda suka mace daga cikin mutanenmu waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin halin kaka na kayi Allah ya warware musu muna roƙon Allah maɗaukin sarki wannan nahiya tamu da muke cikin matsaloli Allah ya warware mana Allah ya kame hannayen waɗanda suke cutar da mu Allah mai yin musu da kayan kansu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين